اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق بالحكم لك والعافية صالح المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala Ali tayyibin tahirin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na hadisi daga wannan littafi na Muktarul Ahadith wanda za mu tashi a harfin ta' wanda hadisi na farko yana cewa tabassu muka fi waje akika laka sadaqatun wato murmushinka a fiskan dan uwanka sadaka ne ana ku gamu da dan uwa kamar su murmushi to kamar kai sadaka ne za a baka ladan sadaka wa amruka bil ma'rufi kai umarni da kyakkyawan aiki shi ma sadaka ne wa nahayuka anil munkari haninka ga mummunan aiki shi ma sadaka ne wa irshaduka rajula fi ardi dalali laka sadaqatun ka shiryar da mutum a ƙasa inda ya bata ya bata bai san hanya ba sai ka ce masa ga hanya kamar kwatance ga yadda zai ya fita ga inda zai zai wa inda zai biye da inda zai je to wannan ma sadaka ne wa imadatuka alhajara washauka wal azma an tariki ila kasa da kasa sannan kawar da dutse ko kuma kaya ko kashi an tariki gabarin hanya la kasa da kasa wannan ma sadaka ne rahul bukhari bukhari ne ya rawaito wato sadakoki hanyar sadakoki suna da yawa eh mutum baya da abin da zai bayar sadaka ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka ne la ilaha illallah sadaka ne tasbihi sadaka ne hadisi na gaba yake da tajidunan nasa ma'adin za ku samu mutane baramu ne wato kowa da abin da ya kunsa kowa da abin da ya kunsa to da kama ba a rena dan adam kowa da abin da Allah ya aji fa khiyaruhum fi jahiliyyati khiyaruhum fil islam zalla yake ja filasan zababbun su a cikin jahiliya su ne zababbun su a cikin musulunci idza faqahu idan suka wato fahimci addini wa tajiduna khayran nasi min hadha ash-sha'ni ashadduhum lahu karahiyatan qabla an yaka fihi yace za ku samu mafiya alkhairin mutane a wannan lamari na addini da su ne mafiya tsananin kiyayya ga wannan addini kafin su shiga cikin addini kafin su fahimci addinin su fada cikin sa sun fi kowa jin addini amma yanzu kuma su ne manya-manya na gaba-gaba a cikin wasu addini misali kamar sai na umar allah kara masa yadda da su ne manya wajen kin musulunci suka dawo kuma a musulunci su ne manya kuma wajen ciyar da addinin kuma gaba wata juna sharran na siyo markiya mata inda lahi zarwa jahaini za ku samu mafiya sharrin mutane a ran alkiyama a wajen Allah su ne ma'abota fiska biyu waye ne ma'abocin fiska biyu allazi ya'ti haula ibwajhin shine wanda zai zo wa innan mutane da wata fiska wa haula ibwajhin yazo wa innan da wata fiska munafiki kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kharu ila shayatinihim qalu inna ma'akum to haka suke ba su da fiska daya can su ce kaza can su ce kaza Allah rawa mana munafurci rawul bukari wa muslim ita ta hajjacin naru wal jannatu wato wuta da aljanna sun yi wato jayayya faƙalatin naru wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina wuta ta ce an zaɓe ni da masu girman kai ma'ana ni ne makomar masu girman kai kangararru aljanna kuma ta ce wa qalatil jannatu aljanna kuma ta ce fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum wa ajzuhum aljanna kuma tace kin gani ne kuwa ba mai shiga na sai raunanan mutane da sarayayyunsu wanda ba kamai ba da gajiyayyunsu faƙalar Allah azza wa jalal janna Allah sai yake gaya wa aljanna innama anti rahamati ke ai rahamata ce arhamu biki man asha'u ina wato rahama da ke ga wanda din naga dama min ibari daga bayina wa qalin nar ya ga wuta kuma innama anti azabi ke azabata ce wa azibu biki man asha'u ina azabtar da wanda na so da ke min ibari daga cikin bayina wali kulli wahidatin min kunna mil'uha kowace kuma yana cika ta wutan sai an cika ta aljannan ma sai an cika ta Allah sa ba da mu ba cika wuta fa amma naru amma ita wuta fala tamtari hatta yada Allahu qadamahu alaiha fataqulu qaf qaf amma ita wuta ba za ta cika ba har sai Allah ya sanya ikonsa akan ta sai ta ce qaf kwab in an ce kadan wato kafa to to sai mu ce iko kenan fa hunalika tamtali to a sa'an nan sai ta cika wa yanzawi ba'daha ila ba'din sashin ta sai nan na zuwa ga sashi wala yazmullahu wala yazlimullahu min kharqihi ahada Allah ba zai zalunci kowa daga cikin halittarsa ba wa amma aljannatu amma ita aljanna fa inna Allah yunshi'u laha khalqan Allah zai kagan mata halitta har a cika ta da da wato da mutane da aljanu da da halittun da Allah ya ga dama tabaraka wa ta'ala Rawul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah yace taharrau lailatul qadri wato ku yi kirdadan daren lailatul qadri fil witri a witri min al-ashr al-awakhir daga goman karshe min Ramadan na Ramadan wato ko dai daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 sune dararen wato witri to ku nemi wato daren lailatul qadri a wannan a wannan lokaci a wannan darare rawu shekhani bukari da muslim ne suka rawaito تتداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يدع داء إلا ودع له دواء غير داء واحد الحرم yace ku nemi magani ya ku bayin Allah ku yi magani ya ku bayin Allah domin Allah ta'ala bai sanya wani cuta ba face ya sanya masa magani banda cuta guda ɗaya shine tsufa shi tsufa bai da magani rahu imam ahmad imam ahmad ne yake yace taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kama sal jasadi zastaka udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma yace taral mu'minina za ga mu'mine fi tarahumihim cikin tausayin junansu da suke tausayi wata wadudihim da soyayyar junansu da suke yi wata atufihim da wato jinƙan junansu da suke yi za a gansu kan masalar jasadi kaman jiki ne guda ɗaya izastaka udun idan aka samu gaba ɗaya ba ta da lafiya ta da'ala wusa yau jasadi sauran jikin duka shi ma sai ya ɗauke shi bacci da kuma zazzabi yanzu a ce duk jikinka lafiya haƙori kawai ya ciwo ya kake gani ciwo haƙorin kaɗai sai ka je na cewa wallahi jiya kwana na ban yi bacci ba kuma ba sauran jikin fa ba ta haƙorin kawai yake ciwo kaga sauran jikin duk ya kai haƙorin wato jaje na abin da yake fama da shi to haka ake son mumine su zama a cikin wato a tausayinsu rawul bukari bukari ne ya roto ita tazawwaju wala tutalliqu ku yi aure amma kada ku dinga shika fa inna talaka domin shi shika ya hatazzu minhu al-arshu al-arshin Allah yakan girgiza in an yi shika to shi ne rawahu wane ne na ne na mu je gaban tasahharu wato ku yi suhur fa inna fi suhuri barakatun domin a cikin yin suhur akwai albarka ana so mutum ya dinga yin suhur kar mutum ya dinga tazarce na azumi rahu shekani an anas tasaddaqu ku yi sadaka fa sayati alaikum zamanu zamani zai zo a gare ku yamshin rajul bi sadaqatihi mutum zai dinga yawo da sadakarsa fa yaqulu allazi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha wanda ka zo wajen shi zaka bashi sadakan sai ce la da jiya ka zo da na karba fa amma al'ana amma yanzu fala hajata li fiha ba da bukatan wannan sadaka naka fala yajidu man yaqbaluha mutum haka zai kare wurin sa bai samu wanda zai karbi wannan sadakan ba rawahu shikani an harisata bin wahab yace tud'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif yace ka ciyar da abinci sannan ka karanta sallama ma'ana ka dinga yin sallama a bisa man arabta wanda ka sani da wanda ma baka sani ba ko baya kungiyar ka kamar sallama ma da musulmi ne a to shine rawul bukhari wa muslim an abdullah ibn umar bin amr yace ta'arraf ila allah fi rakhai ya'rifka fi shidda yace ka tuna allah sa'ad da kake cikin wadata Allah ko zai tuna da kai in ka shiga tsanani ka tuna Allah lokacin da abubuwa suke maka daidai ka koma ga Allah lokacin da abubuwa suke gudana yadda kake so komai yana faranta maka rai to ka koma ga Allah tabaraka wataala wallahi ya arifka fi shidda da ka shiga tsanani kuma kana cewa Allah sai ce na'am me kake so ka ce kaza shi sai baka abu mai sauki mala yace wa alam ka sani annama akhda'aka duk abin da ya kubuce maka baka same shi ba lam yakun li yusibaka da ba zai same ka ba haka aiki a rubuce da ba zai same ka ba wa ma asabaka duk abin da kuma ya same ka lam yakun li yukhdi'aka da ma ba zai kubuce maka ba wa annan nasara ma asabari amma ka sani duk wani samun nasara a rayuwa ma asabari sai an yi hakuri wa annal faraja ma alkarbi kuma duk wani yayewa na bakan ciki suna tare da bakan cikin duk wani farin ciki to sai an yi fama da baƙin ciki tukuna sannan farin cikin ya zo wa anna ma'al usri yusra tare da dukkan tsanani akwai sauki tare da dukkan tsanani akwai sauki wani malamin mai Allah ji kansa yana cewa da sauki wato da tsanani zai shiga rijiya ne sauki ya bi shi saboda Allah ya ce a tare suke muttafaqun alayh yace tu'radu amalu yawmal ithnain wal khamisi ala Allah ta'ala wato ana kawo ayyukan bayi ran litinin da ran alhamis za a kawo ayyukan bayi gaba ɗaya wajen Allah tabaraka ta'ala wa tu'radu al anbiya'i wa al aba'i wal ummahati yawmal jumu'ati ana kawo ayyukan bayi kuma zuwa ga annabawa da kuma iyayenka maza da iyayenka mata ran juma'a ce ga abun da ɗanku ya aikata ga abun da al'ummarka ta aikata ga abun da ɗanka ya aikata fa ya farahuna bi hasanatin kyawawan ayyukan sai su faranta wa annabawan kyawawan ayyukan sai su faranta wa iyayen wa tazdadu wujuhum bayadan sai fisa kansu iyayen sai ya ƙara haske wa ishiraƙan da haske da kyalli fattakullaha ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wala tu'zu mautakum kada ku cutar da mamatanku in kuna yin munana in sun gani ba za su ji daɗi ba kuma za a kai musu a ce kun yi rawu lakim an walidi abdul aziz yace ta'awwazu billahi min jahadil bala' ku nemi tsarin Allah daga tsananin bala'i, Allah raba mu da tsananin bala'i. Wa darki shafa da kuma riska na tsiyata, e kada wato tsiya ya zo ya riske ka ya mamaye kai ya gama da kai eh wasu il qada'i ku nemi tsarin Allah daga mummunan kaddara mummunan abun da an riga an rubuta bawa mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan wa shamatatil a'da'i ku nemi tsarin Allah daga dariyan keta irin na makiya eh makiyinka a ce ya zage yana maka dariya saboda ya ga kakursa rawal bukari wa muslim an abi hurairah yace ta'allamul ilma wato ku nemi ilimi ku nemi ilimi ku san ilimi ku nemi ilimi wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqara kuma ku nema wa ilimin ku nutsuwa da kaskantar da kai shi ilimin mutum kar ya zama ka zama dan hauragiya ka zama kamar dan tashawai saboda kai karatu ka zama shirme mai duk nutsuwa ya rabu da kai to wannan ba ilimi bane shi ilimi al'ilmu ya kaso ahalin sakara a gane shi ilimi yakan tufatar da ma'abotansa nutsuwa amma ba kuma iliminka kuma ya zama ya zama sanadiyan kuma ka zama ka balbalci kuma ka zama wani iri ba wata wata sannan fi kankan da kayi liman ta ta'allamu na minhu ka wanda kuke neman ilimi din a wajensa ku kankan da kai shi ilimi dole ne da ladabi ba ladabi ko an samu ba zai albarka yace ta'allamu min al-ilmi ma shi'tum ku nema daga ilimi duk abin da kuke so fa wallahi la tu'jaruna rantsuwa da Allah bara a ba ku lada ba bi jam'il ilmi dan tare ilimi hatta ta'amalu har sai kun yi aiki rawu abul hasan bin al-akhzami an anas hadisi na gaba yake cewa tuftahu abwabus abwabus samai ana bude kofofin sammai wa yustajabu du'a'u a ansa addu'a fi arba'ati mawafina a wajaji guda hudu waje na farko inda indaltiqa'i as-sufufi fi sabilillah lokacin da sahu suka ɗamfar juna wato filin jihadi kenan filin yaƙi kenan wa inda nuzul lagaifi da lokacin saukar ruwan sama wa inda iqamati salati da lokacin wato yin iqama an zo ana tada iqaman sallah kai addu'a Allah yana karba wa inda ru'yatil ka'abati yayin kallon ɗakin Ka'aba ka shiga makka lokacin da kuka yi tozali ta ɗakin kaba sai ka roƙi Allah za a ansa wannan addu'a rahu tabarani an abi umama to duk wanda ya je daga cikin ku lalle ya zama da ya ga ɗakin kaba to ni ma ya tuna da neman addu'a eh kafin ni ma in zo ni rahu tabarani an abi umama yace tuftau abwabul jannati yawmal ithnaini wa yawmal khamis ana buɗe ƙofofin aljanna ran litinin da ranar alhamis fayi bukaru fihi mali kulli abdin za a gafarta a wa'innan ranaku ga kowane bawa la shirk billahi shay'a wanda bai haɗa Allah da wani abu ba wajen bauta illa rajulun sai wani mutum kanat bainahu wa bain akihi sana wanda tsakaninsa da ɗan uwansa akwai gaba mai ƙalu sai a ce an ziru hazaini hatta ya faliha wayannan kan a saurara musu har sai sun sulhi sai sun yi sulhi tsakaninsu har sai sun shirya su kar a gafarta musu a ga a shekar gidan uwanka da gaba kana har abada ni magana ni da wani to sai zanto irin zunubin da ake yafewa a mako mako kai ban da kai saboda haka kar mu dinga rike yan uwanmu a zuciya mu dinga yafe musu kawai dan kana so ka turmusu hancin shedan idan matan ka ta bata maka rai ko wani ya bata maka rai sai bakin cikin ya hana ka bacci da daddare to idan kana so kai maganin shedan ka bude bakin ka ka faɗi wannan abin da zan faɗa ka ce Allah ka shaida wane ya mun kaza ya mun kaza amma Allah ka shaida na yafe masa Allah ka shaida na yafe masa duniya da lahira Allah karka kama shi da wannan laifi na yafe masa Allah ina roƙonka ni kuma albarkacin yafe wannan da ne albarkar manzala ka yaye min wannan damuwa wallahi zai yayi take zaka nemi abin ka rasa dama ai rashin yafewa shine ya jawo shi dan kuma sai ya samu dama wanda haka yanzu ana kabancin dare zai saka abin nan ai jiya wallahi tsabarakin fatin ran wani ko bacci ban yi ba a ga asara a ga baka yi bacci ka more ba ga kuma wannan kwana da kai ba abun da ya kare ka da shi shi ne san ma kana yi bayan bacin ya muri to da haka lalle lalle mu rike wannan dinga yafe wa mutane kawai dale ba komai wannan yafe kawai to shine rawu tirmidhi yace tafarragu min humumid dunya mastada'atun yace fuwofanta fuwofanta daga bakan cikin duniya gwargwadon ikon ku eh ma'ana ku yi kokarin rabuwa da bakan ciki da damoyin duniya gwargwadon ikon ku fa innahu man kanat ad-dunya akbar hammihi domin duk wanda ya zama duniya ita ce mafi girman abunda ya zama damuwarsa a rayuwa damuwarsa kawai duniya to wannan afshallahu ta'ala dai atahu Allah sai ya watsa lamuransa a gani sai ya ta wahala wajen tattaro lamuran wancan wancan wancan an yi je waje kaza ne wani ma ya kira ni a waya a jandu sai su maka yawa ka rasa yadda za ka saboda ne damuwar ka duniya ne matsalar ka duniya ne bukatar ka duniya ne to sai in nutsuwa sai a cire maka ita saboda an watsa maka lamura an daidaita maka su waja'ala faqarahu baina ainihi sannan sai a kawo talaucinka kuma sai a sanya maka tsakanin idanuwanka sai ka dinga kallon kafi kowa talauci ga wadatar fa na taba wani bayan Allah yana trailer ya kai guda hudu sai ina masa magana na cewa kai alhamdulillah akan makallawo trailer ha guda hudu sai ce ta ai ai mai gidanmu wane sai tirela ta ɗari biyu da hamsin. To kaga a ratan wancan da wancan ratan yana da yawan gaske. Saboda haka yanzu shi ba ma tashi ba a ganin ma nashi a matsayin wadata aka ba shi tun daga wancan mai ɗari biyu da hamsin. Saboda haka sai ga ga wadata amma ko ba a ganin wadata. Wanda ya samu Allah kuma wallahi naira dubu goma ko dubu ashirin ko dubu talatin yake da shi amma gani yake kamar duk duniya ba wanda aka ma arziki kamar sa duk duniya ba wanda aka ba abin da aka ba shi saboda ne ya samu Allah a ransa sai ka ji cikin nishadi da jin daɗi Allah ya ba mu yadda za mu to shine a to shine yake faɗi faja'ala faqarahu baina ainihi yace wa man kanat al-akhiratu akbar hammihi duk wanda ya zama lahira shine babban abun da ya ba muhimmanci a rayuwarsa babban abun da ya damu da shi ayyukan lahiransa to jama'a Allah ta'ala lahu amrahu sai Allah ya tattara masa lamuransa a waje daya waje ala ginahu fi qalbi sai a sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa ka same shi ne yawan cewa alhamdulillah kuma wataƙila baya da abincin ranar yau ma وما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا جعل الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفيد إليه بالود والرحمة yace bawa bai fuskanta bai fuskanci Allah da zuciyarsa ba sai Allah ya sanya zukatan muminai tana tafiya gare shi bilwuddi da soyayya war rahama da kuma jinƙai in dai ba wa ya fuskanci Allah to Allah kuma zai fuskanto da mumine zuwa gare ka yanzu mu ɗauka maulan mashirar sun goci Allah ya ƙara masa yadda kullum ne Allah ne da kullum bayya rabuwa da ƴan ziyara ziyara wasu daga kamaru wasu daga ina ne cikin ƙasar nan jihohi nan kullum zai fito sallan azhar in Allah ya yarda da an yi sallan nan in ziyarar nan ne kai ka ce kowa a yi gayyatar su ake kowa ya zo kowa ya zo kawai da ke an fuskanci Allah ne sai Allah kuma sai turo muminin kuma suke dantazo soyayya da jinƙayi ta kawo hadiya ana badawa saboda zuciyar ba ta tare da halittu tana tare da Allah ne tabaraka wataala a ganin kai kuma ka zana ba mai makallo mai kyau ballan tana ya zo ya kama kadiya to shine saboda kai kuma duniya ne dama gaban ka wa kana Allah ta'ala bi kulli khairin ilai asra kuma sai Allah ya zama kowane alkhairi yana gaggautawa ya baka saboda ne saboda ka fuskanci Allah makiyin ka sai ya dinga jin haushi komai gashi kana samun sa a cikin sauki na rayuwa abinda wani sai ya sha wahala ya samu da kyar kai kuma kana zaune sai Allah ya kawo abu saboda ne saboda zuciyar ta fuskanci Allah ba ta waiwaye kuma rawar tabarani an abi abi tarda yace takaffala Allah liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baytihi illa jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu aljanna yace Allah ya lamunce ga wanda ya jihadi saboda Allah la yukhrijuhu min baytihi illa jihadu ba abun da ya fidda shi daga gidansa sai jihadi fi sabili saboda Allah wa tasdiqu kalimatihi da kuma gaskata kalmomin Allah Allah ya lamunce bi ayyudkilahul janna Allah zai shigar da shi aljanna aw yurji'ahu ila maskanihi ko kuma Allah ya dawo da shi zuwa ga gidansa masaukinsa allazi karaja minhu wanda daga wannan gidan ya fita ma'amana lamiyan ajirin au ganimacin tare da abin da ya samu na lada mai yawa ko kuma ganima rahu shekani wato bukari da musulun ne suka rawaito wato shi mumini in kashe shi kai ma ka tura shi aljanna in dawowa yi ne samu ganima ma ya samu lada na jihadi idan ya samu ganima kuma shikenan riba kan riba yace tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillahi fatahaliku yace ku yi ku yi tunani a cikin halittar Allah ku gane girman Allah yace kada ku yi tunani wala tafakkaru fillah kada ku yi tunanin yaya Allah yake sai ku halaka sai ku halaka shi Allah tabaraka wa ta'ala in kace za ka yi tunani a cikinsa sa halaka za ka yi mun san me yasa mu abinda muka sani shine abinda yake motsi shi kuma Allah baya motsi abinda muka sani shine abinda yake nitse yayin shiru ba bai motsa ba ya nitsu shi kuma Allah baya nitsuwa yayin shiru din nan baya abinda muka sani shine abinda yake rabuwa shi kuma Allah baya rabuwa abinda muka sani shine abinda yake haduwa shi kuma Allah baya haduwa abinda muka sani shine abinda yake duka shi kuma Allah ba duka bane abinda muka sani shine abinda yake rabi shi kuma Allah ba rabi bane abinda muka sani shine abinda yake sashi shi kuma Allah ba sashi bane shi Allah Allah ne shikenan ka huta in ka tsara kan wannan yake sha wahala saboda haka sai zan to ba wani abu mai wahala kamar tauhidi a yana da wahala yana da wahala eh musamman aka ce Allah to shikenan kai dafa Allah Allah ne sai ka huta amma har kai tunanin cikin ya Allah yake a ai da ka ce ya to ai shi Allah ya wuce na ya wuce ya eh yake duka duka ya wuce shi Allah Allah ne shikenan ka huta na shi sa ma wato sai Allah ya sanya wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma duk da ba yadda za mu yi mu san shi duka ba zai yi ba to amma sai aka sanya shi tsakaninmu da Allah tabaraka ta'ala to in muna son mu yi tunani sai mu yi tunani a cikin manzon Allah to shikenan to sai mu sai mu ji dadi a ranmu to kamar mun yi tunani cikin Allah ne tabaraka ta'ala to wannan shine yace hadisi ne gaba yace tun qabul mar'atu bi arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu limaliha wata akan aure ta don dukiyarta wali hasabiya wata kuma don darajarta yar dangi ce ita wa danginsu akwai kuɗi ko sarauta ko mulki wali jamaliha ana auren mace don wato kyanta wali diniha akan aure mace don addininta sai ce fasbar da za dini ya ce ka ka ɗauki ma'abociyar addini ka rabauta da ma'abociyar addini ta ribat ya za ka hannunka zai damki ƙasa ma'ana za ka rabauta ita rahul bukari wa musulun an abi hurera yace tanakahu takfuru fa inna fa inni ubahi bikum al umama yawm al qiyamah yace ku yi aure ku yawaita domin domin ni zan yi alfahari da ku wa sauran al'ummar alkiyama saboda haka wanda ba su yi aure su yi aure wanda suke ɗaya a dagi a yi bibbiyu wanda suke da bibbiyu a dagi a yi uku uku wanda suke da uku uku a dagi a yi hurhudu wanda suke da hurhudu kuma Allah ba da abin da za a ciyar da su saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah Abdurrazzaq Abdurrazzaq ne ya ruwaito hadisi da kamar yadda ta hadu ta hagu wato ku yi hadaya ku so juna kyauta ta kan jawo soyayya duk wanda kake masa kyauta to kuma kana jawo soyayyar sa eh da yana tunanin ka sosai wato safahu ku dinga yin musafaha ya zahabu gillu ankum wato tsita zai tafi gabarin ku zai tafi ya lokaci dan ana sallama ana musafaha ana gaisawa to kiyayya da gaba da juna takan yi baya takan rabu da mutane rawa bin asakir yace attajiru saduku kaga dan kasuwa mai gaskiya ta ta zillil arshi yawmal qiyama yana karkashin inuwa al'arshirin alkiyama wato rawu delemi delemi ne ruwato wato nan wajen dole a yi ƙarin bayani saboda yadda harkar kasuwanci ya lalace yau wani ya zo yana tambaya na akan ka taro abu da sauki sai ka ji labari can inda ka taro shi a halin yanzu ya tashi to shin wai kamar ta yadda ake kasuwancinmu wanda mutum ya yi wata da saro abu da kaje za ka fiya sai ya buga waya ni kam alaji yanzu kayan nan kala kaza nawa yake sai da wani ya buga kano sai a ce masa kaza ne in Allah ya farashin yanzu to shi zai sayar maka kuma ya saro tun abin yana da sauki wannan abun shi ya dagula kasuwancin mu kuma wannan ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam zalla abin da ya koyar shi ne in ka saro da sauki ka sayar da sauki in ka saro da tsada ka sayar da tsada shi kenan to sai mutum sai ya ce maka to to ai yanzu in na ce zan sayar da sauki din to ai in na koma kasuwa ni kuma yana cikata sannan in siyo ina zan samu kuɗin cikatan to alaji dama shi dukiyar da ta ka samu din dabarar ka ne ta baka ita ko Allah ne baka ita shin yanzu in kai wa Allah biyayya da manzo Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka talauce dan kai biyayya to aje ma ka talauce ina ka samu Allah kan ka bi Allah kan shikenan ka rabota to nawa sun saba Allah kuma sun talauce din haka mutane su abunan arziki na Allah ne Allah ke bara ba wanda dabararsa ne tara masa ko ko dan wata ne kuma Allah ne ba shi shi ne da aka mu koma ga Allah mu gyara lamarin kasuwanci in dai muna so mu zama muna karkashin inuwa al'arshi wallahi kasuwancin mu ya ɓaci muna zagin gwamnati muna aibata gwamnati yan kasuwa suna cikin na gaba-gaban lalata lamura a Najeriya an lalata abubuwa yanzu irin munan sai a ce ɗan kasuwa ɗaya shi zai shigo taliya gombe kowa sai zai siya daga wajensa wannan irin zalunci ne a ce ɗaya shi zai shigo da doya gombe in ya shigo da ita to kowa ba zai sayar ba sai shi ya gama sayarwa tukuna in ya gama sayarwa ya sa farashin da ya ga dama ya sayar sannan tukuna wani ma ya kawo shi ne lamura duk suka dagule a karasa inda za a sa kai sai ana zafin gwamnati ta mu bayan siyasa bane amma dai wala ta lumuni wa lumu an fasa kuma kar a za kar a zargi gwamnati ko a zargi wanda bai da laifi mutum ya zargi kansa mu ne muka lalace gaba da Allah ya gyara mana to shine rawu dole ne yace at-ta'ibu min az-zambi kaman la zambala yace mai tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne wal mustaghfiru min az-zambi mai istighfari daga zunubi kuma fa huwa muqimun alayhi yana tuba kuma yana kan zunubin ya kiye dena yace ai muna tuba ai muna tuba ai kalu kal mustahidu da rabbi shi kuma wannan kamar mai wa Allah izgile ne kamar mai wa Allah izgile kal mustahidu da rabbi kamar wanda yake ubangijinsa izgile ne rahul bahiji yace at-tahaddus bi ni'matillah shukru zartar da ni'imar Allah godiyar Allah ne kace Allah ya mun kaza kai alhamdulillah Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza to shine yasa zaka ji wani sa'i zaka ji shi a nan misali wa hal absar ainaka misliya shin idan ka ya taba ganin kamar ni to wannan duk godiya wa Allah ne duka at-tahaddus bi ni'matillah ne to shine sulukan waje zuwan wal'unu fi hudu ga suluki ga jazba ga ilimi mai kwarara mana to shi ne wannan duka a haddus ne bi ni'matillah shukrun wato wannan sun yi shukuru ne sun gode wa Allah wa tarkuha kufrun Allah ya maka ni'ima ka ki faɗa an cewa ya maka nan ko butulci ne a ganin ima ce mutum ya iya fada sai ya shiga tsananin kuma sai zai cika mutanen anguwa gaba daya ai wallahi gashi kaza kaza kaza ya faru hadisi yace wa man la yashkuru qalila kaga duk wanda baya gode wa dan kadan la yashkuru kasira mai yawan ma in an bashi ba godewa zai yi ba wa man la yashkuru nasa duk wanda kaga baya gode wa mutane la yashkuru ba zai gode wa Allah ba ma تبارك وتعالى رواه البيهقي بيهقي نيوتو التواضع لا يزيد العبد الا رفعه kan dan da kai baya karawa bawa komai sai daukaka fatawadu saboda haka ku kankan da kai yarfa'ukumullahu ta'ala Allah zai daga darajar ku wal afwa la yazidu al abda illa izzat afwa kayati baya ƙara bawa komai sai buwaya saboda ka fa'afu ku yi afuwa ya izzukumullahu ta'ala Allah tabaraka ta'ala zai daga darajar ku zai zai sa ku zama buwaya yi kun buwaya kun ga gare makiyan ku wa sadaqatu la tazidul mal illa kasratin sadaqa kuma ba ta ƙara wa dukiya komai sai yawa sadaka takan ƙara wa dukiya yawa tsira ku dinga sadaka fata saddaku ku yi sadaka yarhamukumullah Allah ya muku rahama rawahu ibn abi dunya yace al-tu'atu fi kulli shay'in khairun bi sannu sannu a cikin komai alkhairi illa fi amal al-akhirati fi aikin lahira nan ka ana so kai da gaske التاجر الأمين الصدوق مع النبيين ɗan kasuwa an ƙara dawowa kanku aka ce ɗan kasuwa amintacce a saduku mai yawan gaskiya a cikin lamarin kasuwancinsa wani ka zo sayan abu ya tsara ɗari biyu ba idan ka zo ka saya in ka ce masa dala ya sayar maka ɗari uku sai ce ni ma a waje na ya fi ɗari biyar kaga yanzu me za ka yi sai dai ka saya ɗari shida ka ji fa a ga wannan kam ai abin kuma ya zama wani iri kuma da haka mu kiyaye dukiyoyin haram muke ta jibga a cikin mu gyara Allah ya gyara mana ko a baka estimate na kaya ka yi estimate fiye da kima saboda ka samu raran kuɗi ka sa aljihunka Allah ya gyara mana to shi ɗan kasuwa amintacce mai gaskiya ma annabiyina yana tare da annabawa wato kaga wani abu ne mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani can gaba in kasuwa su za su zama wato harkan al'umma duk yana hannunsu to sai ake kwadaitar dan kasuwa wajen yayi gaskiya kar ya sayi kaya ya koyi sai yayi tsada ya ce zai sayar a duk da malamai suna gani hakan din akwai mai kyan abun akwai mai munin kuma akwai mai kyau akwai mai muni wasu suna gani shi ɗan kasuwa ya siya ɗin ya ɓoye ɗin yana da kyau amma akwai iya kwanakai akwai kwanakan da in yayi kana ga misali kamar kwana arba'in yayi sai ka fitar sai ka siya Allah ba shi ka sake siyo wani shi ka zo ka ajiye a wannan farashin kuma kaga dai fitarwar nakan ya rage wanda yake cikin al'umma din abincin da yake cikin al'umma ya rage masa fawa saboda gashi nan ka fitar da misali mutum sai sai miliyan ɗaya tan miliyan ɗaya ko buhu miliyan ɗaya sai sa a su ɗinsa ya ɓoye zai da aka samu kwana arba'in ko wata biyu haka sai ya fita shi aka zo aka sayar to za a ga abincin da yake hannun mutane wanda yake kokari yayi kadan sai kuma yanzu zai yawa ya taimaka mutanen gari to in ya sake kuma sai ya sake sayarwa daga ba ko a wani waje ko abu ne ya sake sai an aji kwana a ya sake fitarwa haka wannan zai zama kamar taimakon mutane amma ya zama kawai ka ajiye sai lokacin da ya tsefe yanzu wani ɗan kasuwa ana gaya mana ya ajiye masarar hira ta shekara su kutum ba ta kai masa kudin da yake so ta kai ba sai ya kisera ya ce ta kai kaza ta ya kisera haka kuma ta shekaran ba ta kai kaza din ba sai ya batta hira shekara ta sake zagaiwa da ta kai farashin da yake so sai ya fitar zai siyar amma wai doka ne ba za ka duba masarar ba haka za ka siya bara a duba tana da shi ko ba ta da shi a ta maka ego sai ba da kuɗi shi kenan da ko mai kyau ne ko mara kyau ne a ɗaura maka wata kai wannan zalunci ya yi shi masara kusan ta yi espiya ma sannan kuma ka zo ka saboda mutane ana cikin yunwa da damuwa sannan ka ce kuma kar a duba kawai a saya a haka ba haka ba a bar ma kayanka to irin wannan kaman ba za mu mutu ba kaman ba musulmai ba Allah ya tsare mu. To, ɗan kasuwa dai amintacce mai gaskiya yana tare da annabawa a inuwan al'arshi a ranar alkiyama da siddiƙai da shuhada'u da salihina. Rawu Tirmizi. At-tasa'u min shaitan wato hamma daga shaitan ne. Fa idza tasa'u ahadukum idan ɗayan ku ya hamma bal yuddahu mastata'a yayi kokarin tare bakinsa. sa hannu a bakinka ka tare fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikin ku idza qala ha idan yace ha ya bude bakinsa saboda yin hamma da hika min shaitan sai shaitan ya mar dariya rawu shekani bukhari da muslim ne suka rawaito allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih liman ربنا في الحق منك والعالي أسرارك المستقيم علي يا قادر يا العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله